إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين ده هدى وتم بير هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ده مكة زوا مدينة نده هكرا دبو ده ده تريه ده أربعين ده بير wanda ya zo daidai da tara ga watan sha biyu a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kasa ɗinmu na tamanin da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallahu ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala fi sirri wal alaniya idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babin da ke magana akan falala da romo da mazar kwaila da zaƙi da morewa da ke cikin wannan kalma ta kalimatu shahada kalimatu la ilaha illallah kalimatul haq kalimatul taqwa kalimatul ilahiyya wal ubudiyya as-samawiyya la sharqiyatan wala gharbiyya ba daga kudu ba ba daga arewa ba ta zo wannan kalma daga gurin Allah idan ba manta ba mun tsaya a gurin da malam yake cewa wal ilahu huwal ma'budul muta'u huwa alladhi yuta'u fala yu'sa haibatan lahu wa ijlala wa mahabbatan wa khawfan wa raja'a wa tawakkulan alayhi wa su'alan minhu wa du'a'an lahu wa la yasluhu dhalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla nan ne muka tsaya ko za mu tashi yau inda malam yake cewa faman ashraka makhluqan fi fi shay'in min hadhihi al-umuri duk mutumin da ya kuskura ya taranyantar da wani da Allah ya haɗa wani da Allah fi shay'in min hadhihi al-umur a cikin wani abu daga cikin waɗannan al'amura allati hiya min khasa'is al-uluhiyya waɗanda waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suka keɓanci Allah shi kadai kana zalika qadhan fi qawli la ilaha illa Allah wannan ya zamo masa wata suka da wata wato tasgaro da gurguncewa da bauɗewa da kaucewa daga wannan kalma ta ainihin wato la ilaha illallah ya zama masa wani tasgaro da kaucewa da bauɗewa daga wannan kalma ta ainihin wato la ilaha illallah duk wanda ya shirka da wani Allah cikin haka to wannan ya zama masa tasgaro a cikin lamarin ibadarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala kana zalika qadhan fi qawli la ilaha illallah wannan ya zama masa wata suka da wani tasgaro da wani baudiya daga abin da ya shafi kalmar shahadarsa da kuma bautuwarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shi kadai ba a hada shi da kowa ko a tara shi da kowa a cikin ainihin wato ibadarsa wa naqasan fi tauhidihi kuma wannan ya haifar masa da tawaya a cikin tauhidinsa wallahi tallahi duk abin da ɗan adam ya taka ko ɗan adam ya samu ko ɗan adam ya tara ko ɗan adam yake da hi na matsayi na rantse da Allah idan ya kuskura tauhidinsa ya samu naƙasu na rantse da Allah ya tafka mummunar asara duniyarsa da lahirarsa ba ruwan Allah da motarka ba ruwan Allah da gidanka ba ruwan Allah da rumfar kasuwarka ba ruwan Allah da duk wani abin da kake tinkaho da shi wannan ribar kafa sai cikin zaman duniya amma babban abin da Allah ke bukata gare ka shine ka kaɗai tashi da bauta kuma duk wahalar da ɗan adam ya sha a duniyan nan wani talaucinka wani babinka wani fatararka wani cewa kana cikin kunci na rantse da Allah in kuncin rayuwa ya kai ka zuwa ga shirka wallahi dukan tsiya Allah zai maka baruwansa da talaucinka wallahi yana da kyau musan da wannan mai kuɗi mai wadata mai walwala ya san cewa wadatarsa da walwalarsa da kuɗinsa wallahi ba zai hana Allah ya daka shi idan yi wa Allah shirka ba yana da kyau kowa ya san da wannan haka talakan tilis wanda ba shi da ko karfan fana ba ka da wani abin da ka taka a duniya ba abin da ka samu sai wahala har ka mutu a cikin wahala ka mutu wallahi tallahi duk wahalar da ka sha a duniya in ka je lahira da shirka wallahi tallahi wahalar da za ka fuskanta ta fi wacce ka fuskanta a duniya sau dubun dubata ya kamata mu san da wannan ba ruwan Allah da wannan matsayi take ciki ka bauta mar eh ka bauta masa to wuce aljanna baka bauta masa baka bauta masa ba wuce wuta wallahi tallahi ta haka malin yace wa naqasan fi tauhidihi karyewar kalmar shahadarsa da bautawa wani allansa da furucinsa da yake ɗauke da shirka ya zama masa tawaya a cikin tauhidinsa wa kana fihi min ubudiyatil makhluqa bi hasbi ma fihi min zalika kuma ya kasance cikinsa gwargwadon irin yadda ya zama mai bautawa wato ababen halitta bi hasbi ma fihi min zalika gwargwadon irin alakar da yake da ita da waɗancan wanda yake bauta kuma bayan Allah ya zama alakar ta zamanto masa dalilin tasgarewa da bauɗewa wa hadha kulluhu min furu'i shirki malam rasulan yace duk waɗannan abubuwan da muka ambata yana daga cikin ransan shirka mutum ya dinga yin wasu abubuwan da Allah kadai ake yi wa Allah kadai ake yi wa amma ya zamto kana yi wa wani dan adam ko kana yi wa wasu halittu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana malamai sun bayyana mana cewa duk wani yana daga cikin ainihin wato nau'ukan shirka wa ubadul quburi lam ya'rifu ma'ana hadhihi al-kalima masu bautawa kaburbura kamar yadda Shehu Usman bin Fodi yake faɗa a cikin Nurul Albab yace wa minhum man yadda al-islama wa yaz'umu annahu muslimun lakinna ma'a dhalika ya'khudhu تراب القبور هو ياخذ الماء الذي يكون على القبور فيدهن به malam usman bin fodi a cikin nurul albab yace daga cikin musulman na kasan nan fa akwai wanda yake cewa shi musulmi ne kuma yana riya shi musulman Allah ne amma tare da haka zai je ya ɗebi kasar kabari jama'a ya je ya jika ya sha da nufin neman tabarrukin wannan mutumin da yake cikin wannan kabarin ko kuma ya je sami irin ramin da ake samu kan kan doron kabari ya danyi wani kwarmi ya danyi wani rami in aka yi ruwa da damuna sai ya hau sai ya kwanta sai je nemi wannan ruwan kabarin yana shafawa a jikinsa da nufin cewa yana neman wani tabarruki ko yana neman wata albarka yace wa hadha aidan kafirun la tajri alaihi ahkamul islam yace kaga wanda yake wannan aikin kafiri ne duk hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana akan shi in ya yanka ba za a ci ba ba za ka auri shi ba ba zai mutu a ci gadonsa ba duk wani abu da ake yi na musulunci shi babu shi saboda ya kafirce wa Allah ka je ka karanta nurul alba ka ji yadda aka yi ruwan kaulasan Allah shehu yanzu nan zai kai kai baro ka billahi allazi la ilaha illa huwa saboda ka kafirce wa Allah subhanahu wata'ala to shine yake cewa ubadul quburi lam ya'rifu ma'ana hadhihi al-kalima kaga masu bautawa kaburbura basu ma fahimci meye ne ma'anar kalmar la ilaha illallah ba wala arafu arafu al-ilahiyyati manfiyata an ghairillah kuma ma basu fahimci allantakar da ake kore ta daga wani Allah ba basu ma fahimci me ake nufi da kore allantaka daga wani Allah basu fahimci wannan maganar ba gaba daya an gane maganar da kyau ko athabitata lahu wahdahu la sharika lahu basu fahimci allantakar da ake so a tabbatar da ita ga ubangiji shi kadai ba tare da an hada shi da kowa cikin bauta ba su fahimci wannan ba bal lam ya'rifu min ma'anaha basu ma gane ma'anar la ilaha illallah ba da muka ce la ma'budu bi haqqin illallah ba wanda ake bautawa bisa cancantan dacewa da bauta in baki ba to su gaba ɗaya masu bautar kaburbura ba su ma fahimci wannan ba kaga mutum ya ji ya yi sufa akan kabari malam idan ka tambaye ya ce ai wannan mai kabarin yana da wata daraja ne a gurin Allah ai kai tun da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya hana sallah a cikin makabarta yace la tusallu ila alquburi wa la tajlisu alaiha kar ku yi sallah akan kabari ko a jikin makabarta ko akan ko a cikin makabarta kar ku zauna kan kabari kai ka san akwai abin da annabi yake kokarin hana mu haka ne ko ba haka ba me yake kokarin hana mu shine kar wannan ibadar ta bayi zuwa ga kaburburan da suke kwance a wannan kaburburan a wannan gurin wannan yasa annabi ya hana sallah ta nafila ko ta farilla a cikin kabar a cikin makabarta a karkashin wannan ko ma'aikatan makabarta jama'a bai halatta gare su idan azahar ta yi su yi sallah a cikin wannan makabarta bai halatta sai dai su fita su nemi wani guri can su je su yi sallah ko kuma su sa makabartar a bayansu su fito daga makabartar makabartar tana bayansu su kuma suna gaban makabartar suna fuskantar ina alƙibla wannan dole ne saboda yin sallah a cikin makabartar zai ɗauki wata ma'ana daban ta bauta wa wani Allah duk wannan annabi yana faɗa mana waɗannan dokokin ne da waɗannan ƙa'idojin saboda kada wani abu na shirka ya faru ta tare da mu amma ba mutanenmu babu ruwansu mutum ya je kabari ya yi sufa yana gaisuwa mutum ya je yana rungumar kabari mutum ya je yana ɗiban ƙasar kabari ka je ka kabarin hubbaran shehu ka ga irin abubuwan da ake wani ya je da tsaba ya zuba ko masu zuwa da kwanan gero su zuba a cikin kabarin shehu akwai masu zuwa da kuɗi su watsa akan kabarin shehu akwai masu zuwa da kaza ka je ka ga abubuwa na kafirci malam da mutane suke kuma wai idan ka tutsaye su sai su ce wai bauta wa Allah suke da wannan in ka tutsaye su sai su ce bauta wa Allah suke da wannan kabari tsakaninka da shi shine kai wanda yake cikin sa addu'a assalamu alaikum ahlud diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allahu bikum lahiquna nas'alu Allah lana wa lakumul afiya amincin Allah tabbata a gare ku ma'abota wannan gida gaba ɗayansu muminai musulmai da suke wannan gida amincin Allah tabbata a gare ku wa inna in sha Allah bikum lahiquna mu ma da izinin Allah za mu zo mu gamu da ku ba wanda zai zauna dukkan mu nan za mu taho mu so mu same ku nas'alu Allah lana wa lakum afiya muna roƙa muku sannan muna roƙa wa kanmu wato yafiyar ubangiji da afuwarsa wannan shine tsakaninka da kabari duk abin da ya wuce wannan alakar ka tafi zuwa wani abu daban wallahi za ka yi jawabi a gaban Allah dalilin da ya sa kai illa ma aqarra bihi almu'minuna wal kuffaru basu ma fahimci ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah ba sai fa abin da hatta da mu'mine da kafirai duk sun fahimta wanda akwai inda muka haɗu har da kafirai akan kalmar la ilaha illallah hina wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna allah da zaka tambaye su waye halicci sammai da kasai za su ce maka waye da kafirai da musulmai duk mun yarda da wannan wannan tauhidin idan a iyanan ka tsaya to wallahi ba zai shigar da kai aljanna ba wuta zai shigar da kai domin su Abu Jahal da su Ikrimatu ina fata an fahimta Ibn Rabi'a da su Shaiba Ibn Rabi'a da manya-manyan kafiran Qurayshawa da wanda ba su ba duk sun yarda da wannan magana to ba wanda ya halitta sai Allah to in iya nan tauhidin ka ya tsaya to ba mahalicci sai Allah iya nan ka tsaya baka karasa sauran abubuwa na rukunnan tauhidi ba wallahi an ka mutu da wannan tauhidin wuta zaka tafi ba ruwan Allah wallahi danna ka zai a wuta wallahi kuma in ka shiga ba za ka fito ba wajtama alaihi alkhalqu kulluhum sannan mumini suka haɗu da kafirai da duk halittun duniya sun haɗu akan wannan tauhidin min anna ma'anaha cewa ma'anar wannan kalma la qadira alal ikhtira'i ba wanda yake da ikon ƙirƙirar halitta aw la khaliqa illa Allah ko ba wanda yake ya halitti duniya sai Allah in dai a iyanan ka tsaya to har yanzu kai mushriki ne wa anna ma'anal ilah kuma su a gurinsu in aka ce al'ilahu me ake nufi huwal ganiyu amma siwahu shine mutumin da ya wadata daga wanda yake ba shi ba ma'ana suna ɗaukar ma'anar ilahu ai alganiyu min siwahu wanda yake mawadaci sama da waninsa suna nufin Allah kaɗai mawadaci ne ba wai ainihin wato abin bauta ba ne alfaƙiru ilaihi kullu ma adahu kuma suna nufin kowa in ba Allah ba faƙiri ne so abin da suka ɗauka kenan ma'anar la ilaha illallah da Allah haka shine ma'anar la ilaha illallah ba wannan ne ma'anar la ilaha illallah ba haka muka karanta ba alfaqiru ilaihi kullu ma adahu duk wanda ba Allah ba to talaka ne zuwa ga Allah lalle haka maganar take amma ba iya nan tauhidin ya tsaya ba jama'a kuna fahimtar magana ba wanda ya- ya- ya kai Allah wadata kuma Allah ya wadaci kowa ya fi karfin kowa amma in ka ce iya nan ma'anar kalmar shahada ta tsaya a gurinka to har yanzu kai mushriki ne jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku wa nahawu zalika wa nahawu zalika da makamancin haka fa haza haqqun kaji ku malam yace gaskiya ne abin da suka faɗa wa huwa min lawazimil ilahiyya kuma yana daga cikin abubuwan da suka lazumci Allah cewa shi ne yake iya halitta ba wanda yake halitta sai shi kuma shi ne wanda yake da arzikin da ba wanda yake talaka ba wanda ba talaka ba a gabansa walakin laysa huwal muradu bi ma'ana la ilaha illallah malam yace sai dai ba wannan ita ce manufar abin da ake nufi da la ilaha illallah ba ina fata an gane fa inna hadha alqadra qad arafahu al-kuffar wa aqarru bihi domin wannan ma'anar cewa babu wanda yake halitta sai Allah babu wanda yake da arziki sai Allah yace ai kafirai ma sun yadda da wannan magana su ma sun yadda da wannan magana kamar yadda muka kawo aya ɗazu ina fata an gane fala budda min ma'ana min ma'arifati ma'ana la ilaha illallah dan haka dole ne a san mai ne hakikanin ma'anar la ilaha illallah wal amali bi muqtaba zalika kuma a san a yi aiki da abin da hakan ke hukuntawa ina fata an gane hatta nafa'a qa'ilaha ah, wa yunajji ah, wa yunajjiyahu Allahu minan nari har ya zamanto mai faɗinta ya amfana da ita kuma ta tseratar da hi daga wutar jahannama ina fata an gane amma in ka tsaya iya ma'anarta cewa la khaliqa illallah ba wanda ke halitta sai Allah wala razika illallah ba mai azurtawa sai Allah haka ne yadda ka faɗa haka ne la khaliqa illallah wala razika illallah lakin laisa hadha haqiqatul ma'ana bi ma'ana la ilaha illallah ba wannan shine hakikanin ma'anar kalmar la ilaha illallah ba in ka tsaya iya nan to lalle akwai aiki malam ya ci gaba da cewa wa man ata bi shartil ikhlas fa huwa as'adun nas bi shafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al mutumin da bi yazo da sharadin al ikhlas wato ya saka wannan kalma tsakaninsa da Allah kuma ya sa ta a zuciyarsa kuma haka ya kudirce kuma haka ya saka a ransa ba wani abu da yake kokwanto ko yake ɗarɗar a zuciyarsa dangane da ma'anar la ilaha illallah to wannan shi ya fi kowa samun rabo da gwaɓi da alheri na ceton annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a ranar tashin alkiyama wallahi ka ji da kyau ka gama gari da cewa ku masoyan manzan allah ne ka gama gari da wannan kalma cewa ku masoya manzan Allah ne ka gama gari da duk wata ma'ana da za ta bayi zuwa ga cewa ku masu ƙaunar annabi Muhammadu ne ina mai rantsuwa ma da Allah kuma rantsuwar babu kafara idan ka je Allah ya binciki zuciyarka ya binciki tantanin makwallatan zuciyarka ya ga baka kudirta da tsantsar ma'anar la ilaha illallah a cikinta wallahi Allah danna ka zai a wuta kusan da wannan ina fata an fahimci magana yanzu ko wannan mutumin da suke kafa hujja da hadisinsa cewa ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yana so ya zama yana tare da manzan Allah a lahira kuma yaushe ne za a tafi alkiyama mata sa'a annabi ya tambaye shi ma a adatta laha me ka tattala wa kiyamar da kake ta zumuɗin sanin yaushe za ka tashi sai ce shi baya yawan sallah baya yawan ibada shi ba mutum ne mai yawan ibada da yawa ba in aka ce baya yawan sallah yana nufin na wafil na so ku gane wannan ma'anar amma farilla wajibinsa ne sai dai in ba musulmin ba ne abin da yake nufi shi ba mutum ne mai yawan nafilfili azumin nafila sallolin nafila ka sadaka kyauta baya waɗannan abubuwan da yawa amma ya tattala wa kansa abubuwa guda biyu shine hubbullahi wa rasuli san Allah da san wane ne to mu dawo zuwa ga wannan hadisi me wannan hadisi yake nufi shin me ake nufi da san Allah kai tumuski geran buta da har kake hujja da cewa tun da yana san Allah shikenan me ma'anar san Allah ne jama'a shine kadaita shi da bauta haka ne ko ba haka ba cewa kayi kayi kamar yadda ka faɗa malam yakubu bari ya bari haka ne ko ba haka bane sam'an wa ta'a kana bauta mar shi kadai baka hada shi da kowa wannan shine tsantsar san Allah dan a yanzu kamar yadda na baku misali sati biyu da suka wuce da za a ce ga matarka kullum ta ce kai ita ce kai ne zunzurutun mazarutun kwallon kwankwalatin tantanin makwallatan kokon kurkurin kurabatar makoshin zuciyarta amma munafukar Allah in ka ce yi nan da ce ba za a yi ba ka ce dawo ta ce ba za ta dawo ba shin da gaske tana son ka ko ƙarya take yi na rantse da Allah ƙarya take yi yo ashe da za ka kwana dubu kana cewa kai masoyin Allah ne amma duk inda Allah ya ce a yi ba ka yi ƙarya kake kai ba masoyin Allah ba ne so kar ku ruɗar da kwakwalen mutane to ai ga wani ya zo ya ce baya yawan sallah baya yawan azumi baya yawan kaza amma da ya ce wa annabi shi yana son Allah ne da manzan shi annabi ya ce an ta ma'aman a hababta yau malƙiyama ko almar'u ma'aman a habba yau malƙiyama mutum yana tare da wanda yake so a gobe kiyama ma'ana kana tare da ni ko gobe kiyama tunda dai kana so na shikenan ka ɗauka iya mujarradin jin kana son annabi amma kai mushiriki ne ba ka kiyaye dokokin kalmar shahada ba ka kiyaye dokokin da Allah ya shimfiɗa wannan zai saka ka aljanna wallahi ƙarya kake yi wallahi ma'anar son Allah shine bin sa ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa jitinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada Allah illa bima shara'a aw bima amara da haka shi ma bin annabi san annabin shine wannan abin da muka faɗa yanzu ka bi shi cikin abin da ya umarni ka gaskata shi cikin abin da ya ba da labari ka ka nisanci abin da ya hana kuma ya tsoratar kuma karka kuskura ka bauta wa Allah daidai da ƙwayar zarra sai da abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan shine son annabi ma da zaka kwana dubu kana ce mutane kai masoyin manzon Allah ne yasa wani daga cikin magabata yake cewa wa alamatu mahabbatuhu ittiba'u sunnatihi alamar san annabi muhammadu shine a ganka kana bin sunnar shi jama'a kuna fahimtar maganar da ke wa alamatu muhabbatihi ittiba'u sunnati alamar kai masoyin manzan Allah ne a ganka sau da kafa kana bin sunnar shi amma duk ka bi ka fatattaka sunnar manzan Allah duk bokayen garin nan da kai ka san su duk ka san lungunan gidajensu in za ka faɗi ka kira sunan wani ba Allah ba eh duk wata shirka ka zakke mata amma kana ikirarin kai masoyin Allah da annabi ne za ka sha mamaki wallahi shine Allah ya ce wa badalahum sayyi'atu ma eh wa badalahum sayyi'atu ma ma amil zai bayyana gare su mummunan abin da suka aikata ba za su share ba a gurin Allah saboda abin da suke kunshe da shi a ransu daban da abin da bakinsu ke furtawa don haka malam ya ce wani hau zalika fa haza haqqun huwa min lawazim ilahiyya walakin laysa huwa al-muradu bi ma'ana la ilaha illa Allah fa inna hadha al-qadra qad arafahu al-kuffar wa aqarru bihi fala budda min ma'ana la ilaha illa Allah wal ma'amalu bima bimuqtada zalika hatta tanfa'a qailaha wa yunjiyahu Allahu minan nar ومن أتى بشرط الإخلاص فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فقد أخرج البخاري من رواية أبي هريرة قال إمام البخاري رويته حديثي دقى رواية أبو هريرة الله حتى ما أبو دا أبو هريرة أجنة الفردوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي as'adun nasu bi shafa'ati yawmal qiyama wanda yafi kowa samun rabo da ceto na a ranar tashin alkiyama man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi shine mutumin da ya faɗi kalmar shahada kuma ya tabbatar da haka a cikin zuciyarsa zuciyarsa da gabarsa ta yarda da la ilaha illallah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku ya kudurta haka bai kokwanto bai shakka kuma duk abin da gabarsa take aikata yana gaskata cewa ya yarda ba wanda ya cancanta abotawa sai Allah to manzon Allah ya ce wannan shi yafi kowa samun rabon ceto na a gobe kiyama me yasa saboda ya zo da wato ya zo da full requirement na ceto yanzu don Allah mutumin da ya je jami'a jama'a da credit guda hudu distinction guda shida ko guda biyar ba faifofi tara dama ake nema ba ka je da distinction guda biyar ka je da credit kwaya hudu including mass and english yanzu don Allah za ka wahalar da masu baka admission ko wahala to wannan shine kaɗai misali so distinction ɗinka shine ka je da kalmar shahada garau kiyama annabi wallahi hi da kansa zai nemo kai ce ku nemo min wani ba kai za ka nemi manzan Allah ba annabi ne zai ce a kawo ka ka cancanci tafiya aljanna Allah da kansa zai ce ku bani fayil ɗin shi Allah ya jama ya ce ku shigar min da shi don ka je da full requirement ka je da wato credential ɗinka sun zamanto full ban gane ko kun fahimta ba amma ka je da fatima tara jama'a f9 kuma ka ce kana neman physics ko chemistry ko biology ta ina za su fara su masu baka admission ta ina da wannan kaɗai ya ishe ka kwatankwaci ne aka yi abin ya wuta haka ya wuta tunanin haka amma wannan an buga ma ne don kwakwalwarka ta saurin idiraki eh mutum da ya je neman kwangila da kamfaninsa amma ba da task clearance ba da tin number ba shi da ba shi da ba shi da sai ga wannan ya zo da profile ɗinsa yana da tin number yana da tax clearance duk wani abu na dokar kamfani ya cika da Allah wa aka yi tsammanin za a bashi kwangila wancan da ya cika mutum da ya je neman polis amma gajere ne gaba ɗaya tsayinsa bai wuce mita biyar da rabi ba tsakani da Allah jama'a kwata-kwata bai wuce abin nan abin nan milimita biyar da rabi ba ko kafa biyar da rabi ba an gane magana an falle a guje ba a yi rabin kilomita ba ya tsaya yana haki jama'a haka ne ko ba haka ba ya tsaya yana haki kuma ya zo neman police ko immigration ko custom ko soja ma eh an masa medical check-up an samu da cututtuka guda bakwai ta shida ana kokwantar ta tabbata ko ba ta tabbata ba yana da hawan jini yana da na ɗiwa yana da na ruwa yana da na suga yana da waye don Allah wannan zai sami police ko immigration ko custom ko kaɗan wallahi ko mujalanci ba zai samu ba saboda bai cika requirement ba abin da ake bukata bai zo da ke ba to idan a nan duniya za ka je gabansu su ma sakin su tabbatar baka cancanta ba sai gaban Allah ne dan ka raina ke kawai za ka je da wani tsamin bakinka ka ce wa kana neman aljannar Allah yasa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna sil'atallahi al-ghaliya ala inna sil'atallahi al-janna ku sani hajar Allah ita ce aljanna kuma hajar Allah tana da tsada ba araha ake ibanta ba mutum ya ta abin da ya ga dama a duniya ba karatun qur'ani ba hadisan annabi muhammadu ba sallar dare ba tauhidi ba aqida babu suluki babu bin sunna babu girmama iyaye ba komai ka je ka da zunubai niki-niki a gadon bayanka kuma sannan wai kana so Allah ya ma hannun kiliya dama ka tafi aljanna yau su fir'auna da hamana ma da tuntuna musu kiliya su masu wuce don duk jirgi ɗaya ne ya ɗebo ku Allah ya ba- ya ba- ya ba mu nasara ya taimake mu amma dai mu zage limisli hadha falyamal al-amiluna wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisuna a cikin wannan duk masu tsere su falle da gudu kowa ya tsere don ya samu rabon shi dahirar nan da kake gani ba wanda zai nema ma ita kai zaka nema wa kanka ba wanda zai ma aiki don samunta kai zaka nemi kayarka yo ko ɗa da aka ce idan yi wa uban shi addu'a ko ya aikin alheri babansa zai samu yo ba san da ka sha wahala ka nemi kuɗin kai auro uwa ta gari ka haife shi ka mar tarbiyya ka kwanta ka mutu ka bar shi ya iya yi ma addu'a sannan ka samu wannan ba a banza kawai ake samun ɗan daga saman bakwai Allah yake watsa wa mutane ko kuma 'ya'yan bishiya ne da zaka je ka tsinki guda biyar ka kai gida ka ce ga 'ya'yana guda biyar ba tsayawa za ka kai aiki ba kafin ɗan ya zo aiki za ka yi tukuru tarbiyyarsa karatun ƙur'aninsa sulukinsa abokansa suwaye ina yi makaranta me ya samu ya haddace ƙur'ani bai haddace ba ya aka yi, ina aka gu- gudu ina aka tsaya ina aka hau ina aka gangaro sannan kai benefitin wannan abu amma haka kawai ta rumul izza sun mata namu laila wal jununu fununu kana neman ɗaukaka kuma kana kwanciya da daddare kai ta tikar bacci ko da yake haukan iri iri ne kai kuma naka kalar haukan kenan ko ba haka bane wannan ai hauka ne saboda haka jama'a sai mu dage wannan shine gaskiyar magana wannan lahirar da kuke gani wallahi ba da zai nema ma kai zaka nema wa kanka kuma zaka yi- zaka yi da gaske yasa annabi muhammadu ya tara dangin shi kaf ku duba addinin nan na manzan Allah ne Allah ya aiko shi da shi ya turo shi da shi ya ba shi ƙur'ani ya ba shi littafi ya ba shi daraja ya ba shi ɗaukaka ya ce masa inna fatahana laka fatahan mubina ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima duka إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نفت أمر أنت مجانا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دوة درجة الله يباوى النبي محمد amma wallahi wannan bai sa 'ya'yan gidan manzon Allah sun ci albarkar iya wannan ba sai sun yi aiki da aka yi tara dangin ya ce ya faɗi mata bintu muhammadin ya ke faɗi mai yar annabi muhammadu ka ji fa bai ma ce ya faɗi ba kar ka ɗauka ba yarsa yake nufi ba ka ɗauka wata fatima ce daban cikin sahabbai a'a sai ce binti muhammadin yar annabi muhammadu ya ce salini ma badalaki in kina da wata bukata a nan duniya tambaye ni in baki a matsayina na ubanki amma wallahi yau mal kiyamata la uguni anki min Allah shay'a idan kiyama ta tashi ba zan iya tsinana miki komai ba aiki zaki ki kade ta Allah da bauta ki kade ta Allah da ibada ki yi tauhidi ki yi aqida ki yi musulunci ki yi sallah ki karanta qur'ani wallahi wannan shine kade zai determine matsayin ki a gurin Allah amma maganar ni babanki ne ni na zo da addinin wallahi wannan ba zai miki komai ba manzon Allah ya gaya na Fatima jama'a makhzumiyya jama'a wata mata ce mai daraja faraqat fi ahadin nabi ta yi sata a zamanin manzon Allah aka kama ta aka zo za a yanke mata hannu sai aka ce to ai wannan babbar mata ne bai kamata ba sai aka turo usama aka ce wa yake da kusanci da annabi wanda in ya zo ya rarrahi manzan Allah manzan Allah zai daga kafa aka turo usama usama ya fara maganganu na shimfiɗa to ya rasulallahi dama dai wannan mata ne da aka kama ta a, ta yi sata to shine kaga yanayin yadda famulinsu yake da yanayin yadda darajar gidansu annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya ce usama ya ce da kai za a yi amfani ka zo kana nema wa wata ceto wanda ta saba wa Allah ya ce wallahi law fa- law kanat fatimata binti muhammadin faraqat laqata muhammadun yadaha ya ce na rantse da Allah da fatima yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata ya ce da annabi muhammadu sai ya datsa hannunta wallahi sai dai komai zai faru ya faru ya ce wannan shine ya hallakar da mutanen da suka gabace mu sun kasance idan karami ya yi sata ya tsaye masa da haddi amma idan babba dan babba ya yi sata ya sake shi ya wuce kuma halin da muke ciki yanzu kenan kuna gani yanzu ka je prison ta bakin naji kamalan ya ce duk mutumin da ya haura miliyan ɗari ba za ka same shi a prison a kulla ba ka je kaka a nuna maka masu miliyan ɗari ɗari ma ya yawa ko da ka ji ko me miliyan ɗaya ma ba za ka same shi a prison duk daga masu dubu goma sai sha biyar sai ashirin sai masu faɗan kaji da agwagi sai masu abin nan duk su ne marasa gata marasa galihu su ake ɗaurewa amma kana da taras ba wanda zai ɗaure ka a ƙasar nan haka annabi muhammadu ya faɗa ya ce kuma shi ya hallaka mu kuma shi ne abin da muke ciki yanzu manya ba a taka manya sai dai su su taka to ya sa akwai ranar da allah zai yi tako-tako a kansu ai an san tako-tako ko akwai wani wasan yara da muke hawa gwangwani ka ɗan zarga itace abin nan zare haka ya ka zira yatsanka haka kana tattakawa tako tako na rantse da Allah sai Allah ya tako tako akan ku tunda kuka taka mutane wallahi sai Allah ya taka ku so wannan shine saboda haka addinin nan cewa kai kaza ne a cikinsa bai maka wani matsayi ka zage kawai kai aiki ka zage kawai kai aiki kuma sai kiyama ta tashi zaka tabbatar da haka kuma kar ka sake baka tabbatar da hakan ba wai sai kiyama ta tashi a'a asara za ka yi wallahi ka tabbatar da haka tun daga nan duniya ka zage ka yi aiki karatun qur'ani ka tsaya tsayin daka ibada sallah kar ka dinga wasa da ita duk wani abin da ake ce dokar Allah ne a same ka sahun gaba wajen kiyayewa to idan Allah ya taimake ni na zama haka ya taimake ka ka zama haka ya taimake muka zama haka shi kenan rayuwar mu za ta kyau duniya da lahira amma wallahi in mutum ya rudu da wani abu na duniyan nan ya bari shi ta hayaniyar duniya ba za ta kare ba kaga wannan hayaniyar da kake gani ina mai rantsuwa muku da Allah sai dai abin da ya gaba kuna ga yanzu duniya masu hasashe tun hasashen ana nema a karyata hasashen yanzu hasashen yana nema ya tabbata shine climate change ne ko me ne kuke to abin ne me ne sunan abin ne yawa juyin yanayi canjin yanayi ɗazun nan wani yake ce mun jiya aka dinga lafta ruwa a lagos ruwan sama kamar da bakin kwarya a tsakiyar rani tsakiyar rani ana jidan abincin gona kuma ana ruwan sama to kai a matsayinka na musulmi karka kalli wannan abun ta abun da ya shafi ma'anar yan boko a'a ka yi tsammanin cewa akwai matsala a duniyan ne wannan ya alanta maka ka gyara alakarka da Allah kan rugunsu al'a yanzu kiyamar da ake cewa za ta tashi za ta tashi ko yanzu ta tashi an makara na rantsi da Allah yanzu an kai matakin da in kiyama ta tashi yanzu ma Allah ba a makara ba yayi daidai Allah ya tashe ta yanzu dama kuma ya ce ba wanda isa ya san lokacin tashinta in kana jira wai sai kaga rana ta fito daga gabar sannan kai da kiyama ta shi wannan alamatu sa'a ne al-kubra kuma Allah da ya tahi bai ce idan al-kubra din ne ta faru ba ko as-sugura kawai cewa yi alamatu sa'a in kaga kaza ya faru to alama ne na kiyama ta kusa muka sani ko gobe ne ko jibi zaka zage kawai kai aiki ka zage kai aiki wai kar ka tsaya kana yaudarwa wai ai da sauran lokaci a gidan wa da sauran lokaci kai ka san lokacin ne Allah shirya da mu don haka manzan Allah ya ce wanda ya fi cancantar samun ceto na a ranar tashin alkiyama wanda ya zo da kalmar shahada in ji manzan Allah kuma a cikin zuciyarsa ɗar ba wata matsala wa man qala hawa ata bi sharti yaqini fiha faqad basharahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannati ka gani wanda kuma yazo da kalmar shahada kuma yazo da sharadin yaqini yana da tabbas akan wannan kalma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya masa albihir da aljanna kama fi sahihi muslim kamar yadda yazo a cikin sahihu muslim min riwayat abi hurairah ta qala daga ruwayar sahabi abi hurairah Allah ya hada mu da shi a aljanna qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace wa abu hurairah mallaki ta min wara'i hadal ha'iti wanda duk kara gamu da shi a bayan wannan katangar ya shahadu Allah ilaha illallah ya shaida ba wanda ya cancanta abotawa sai Allah mustaiqinan biha qalbuhu kuma zuciyarsa ta sakankance da haka fa bashirhu bil jannati manzo Allah ya ce kai masa albishir cewa dan aljanna ne to ba iya wannan wanda za a haɗu da shi ba a'a ko ni ko kai dan garan fara buga misali da kaina tukunna ina fata an fahimta ya alayin aljanna ai muna gaba wallahi sai dai ka biyo mu insha Allah yawa kai ma ka ce kana gaba sai dai in biyo ka ni dai na faɗi nawa kowa ta kansa yake yi wallahi in dai maganar aljanna ce kar ka yadda wallahi ko babanka ne kar ka yadda ka gabatar da shi a layin aljanna yawa ya dai shigo ku haɗu amma kai kana gaba ya dai shigo ku haɗu amma amu ko babanka wallahi ya dai shigo dai Allah ya kawo shi shi ba amma dai ya same ka a ciki an gane magana da kyau ko alayin aljanna ba a kara ba a kara ka iya yi wa mutum kara a komai na rayuwa amma wallahi a magana aljanna kai kana gaba ya biyo ka ki ne kawai amin amin prop قد مر الكلام على شرط الإخلاص ما الرسولان يتي مغانا تاغبات أكن شرط إخلاص واليقين دكما يقيني من رقا مي مغانا أكن شرط الإخلاص نا فاتا أم فهمتا daga cikin shuruɗu la ilaha illallah akwai al-yaqin akwai al-ikhlas mun yi bayani akai min shuruɗu la ilaha illallah daga cikin shuruɗu la ilaha illallah fala budda min tasfiyati al-amali bi salihin niyyah da haka malar rasulun ya ce babu makawa sai an tsarkake an wanke aiki da kyakkyawar niyya in jami'i shawa'ibi shirki daga dukkanin rassan shirka gaba daya rassan shirka kaf ka wanke su tas daga zuciyarka wala budda min al-yaqin al-munafi li shakki ko babu makawa sai an sami yaqini a cikin rai dangane da wannan kalma wanda wannan yake kore shakka a kanta wallahi duk wanda yake da kokonto akan cewa Allah shi ne kwaya ɗaya mahalicci wallahi tallahi in ya mutu ba zai shiga aljanna ba domin ko kun san yanzu ko kun san waɗannan yan jahannaman da suke fitowa suna inkarin cewa babu Allah suna tasiri a zukatan wasu mutanen suna saka wasu shakka akan cewa ko da gaske ne kan ba Allah ne kawai duk rudar mu ake na rantse muku da Allah akwai waɗannan yan jahannaman suna nan injiniyarin ɗin abun aka yi don a raunana musulunci da musulmai a cire ruhin addini a cikin zukatanmu wannan kafirar hausa din ba jarumar hausa ba ba kafirar hausa din ita ma turo ta aka ya ture ci ta zo ta fito da wasu maganganu wanda zai raunana zukatan musulmi su dinga kokwanto akan ubangijinsu su dinga kokwanto akan addininsu to kaji wannan dama yana daga cikin sharaɗin la ilaha illallah al-yaqinul munafi li shakk tamun tabbaci a cikin zuciya dangane da Allah afillahi shakkun fatir samawati wal ard game da samuwar Allah da tabbatuwar Allah cewa shine abin bauta akwai shakka akan haka babu shakka to kana kana samun shakka akan wannan ka rubi da waɗannan 'yan social media ka rufi da waɗannan masu maganganun banzan ka yadda wani nau'in kokonto ko shakka ko ka fara gaskata maganganunsu ina mai rantsuwa ma da allan da ya busa min numfashi ka karya ɗaya daga cikin manya-manyan sharuɗan la ilaha illallah kuma wuta za ka tafi wallahi kuma in ka shiga ba za ka fita ba na rantsi da allah saboda haka ka yi ƙoƙari ka tare kanka daga irin waɗannan abubuwan ke sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shedan zai zo wa ɗayan ku ya dinga tambaye su man khalaqa kaza wa ya halitta kaza ne ke zuciyarka ta bada amsa cewa Allah ne wa man khalaqa kaza wa ya halitta kaza sai Allah ne wa man khalaqa kaza wa har daga ƙarshe shedan ya tambaye ka a zuciyarka zuciyarka ta tambaye ka to shi Allah wa ya halitta shi shi da ake cewa shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza to shi waye shi shi kawai haka aka- aka ya- ya ya samu ba wanda ya samar da shi manzan Allah ya ce shedan yana zuwa maka nan gabar ya ce ka yi a'uzu billahi minash shaitanir rajim ka jefar da wannan tunanin ka shagaltu da wani abu daban saboda yana so ka kafircewa Allah ne kwanan nan na karanta wani documentary na wani wani ba indiya ya yi addinai guda saba'in da wani abu a ƙasar sai ya fara wannan sai ji ba shi ne addinin gaskiya ba sai ya watsar sai ya fara wannan sai ya watsar ya bauta wa bera ya bauta wa gafiya kai gafiya wanda ko a nama ma makaruhi ake kiranta ina fata an fahimta ya bauta wa macizai ya bauta wa bishiyoyi ya bauta wa dutse kai akwai ma inda aka ce bawon gyada ya dauka ya cika buhu kawai je ajiye a daki bawon gyada fa habba aiwa mallam ya ja'al Allahu lahu nuran fama lahu min nurin ya cika buhu da bawon gyada ya je yana bauta mishi san da ya addine kusan guda saba'in da wani abu har christianity ya kiristantin ma san da ya catholic ya yi ev- ev- evangelist ne ko menene ya yi fafaroma jampol ya yi wa duk waɗannan ɗariƙun kiristocin kaf san da ya zagaya su duk ya ji kawai ba nan ba ne duk inda ya je in yi shekara ɗaya biyu sai ya ji ba nan ba ne duk inda ya je in yi shekara ɗaya biyu sai ya ci ba nan ba ne to tun da yake waɗannan addinan bai taɓa yin musulunci ba sai wani ya ba shi shawara wanda fa ya ba shi shawaran shi ma ba musulmi ba ne a yadda na karanta tarihi sai ya ce masa to ka gwada musulunci mana tun da ka yi waɗannan duk ka kasa samun nutsuwa ka yi musulunci mana to ka gwada wallahi jama'a yana shigowa musulunci ya ce to nan shi ne matabbata a nan zan mutu ya ce ba zan ba ba- ya ce nan ne inda gaskiyar take wallahi ya ce duk wahala na sha na ce to mu ma Allah ya kwatanta mana irin na musulmanin farisin eh saboda salmanin farisi shi ma ya tsinci kansa cikin wannan rudanin ba addinin da bai yi ba ba addinin da bai yi ba har bautar wuta ya yi duka amma daga ƙarshe ya dawo musulunci yana zuwa kan musulunci kuma ya tabbata ana har Allah ya ɗauki rayuwar shi to dama tarihi yana maimaita kansa yana maimaita kansa saboda haka kai ma ka yi ƙoƙari ka tabbata ya zama kana kan musuluncinka har Allah ya ɗauki rayuwarka to wannan shi ne kari batu wannan duniya amma wallahi ko me ka samu a duniyan nan duk matakin da ka taka in dai aka bincika aƙidar ka ta samu rauni tauhidin ka ya samu tasgaro wallahi zaka sha mamaki matsayin da zaka fuskanta a gurin Allah na fata an gane maganar da Allah ya shiryar da mu don haka malam sai ya ce فلا بد من تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك ولا بد من اليقين المنافي للشك دولة سأن سامي يقيني وان ديكي كور شك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها يقينا جازما إذا من توان دكي فرت كلمة شهادة مسلمي يسامي يقيني لتبت أتكين زوت يسا يقينا جازما يقينا بيكي ينك شك لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين domin shi imani ba abin da ke wadatar da shi ya samu tsodar a zuciyar bawa in ba ilmul yaqini ba sai an samu al ilmul yaqin la ilma zanni ba wai ilimin zato ba ka dinga tsammani kana zato ba a zato dangane da ubangiji shi Allah alakar bawa da shi shine tabbas yasa malamai suka ce ko ayoyin da suke cewa la'alla la'allahu la'allakum turhamuna la'allakum kaza in aka zo sai a ce tabbas ba maganar la'alla shi idan aka danganta abu zuwa ga Allah to tabbas ne malaman tafsiri suka ce babu la'alla in dai a fangaren Allah ne don haka daga an zo an ce la'allakum turhamuna sai ku ce ka ce tabbas in kuka yi haka kuma za ku samu rabo a gurin Allah shine la'alla din كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الهيتمي لعلكم تتقون yaka ce lalle in kuka yi azumi yadda Allah ya tsara da yadda sunnar manzon Allah ta tsara tabbas za ku ji tsoron Allah na fata an fahimci magana duk abin da aka jingina shi zuwa ga Allah to tabbas ba maganan kokonto la ilma zanni fa kaifa idza dakhala fi shakk to yaya idan shakka ta shiga cikin imani shakka tana shiga cikin imani ta fatattaka shi kenan ta wargaza shi malam yace la ilaha illallah a'la maratibul imani in kana neman mafi kololuwar martabar imani ka sami menene la ilaha illallah ita ce mafi kololuwar martabar imani la ilaha illallah yace kama fi sahihaini kamar yadda yazo a cikin bukhari da muslim min riwayat abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace al imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani da kuke ganin sa bid'un wa sab'una shu'ba reshe saba'in da wani abu ne yana da reshe guda saba'in da wani abu shi yasa za ka ji kaza sai Allah ya ce in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'mine ku yi kaza in kun kasance ku mu'mine ku yi kaza in kun kasance ku saboda duk waɗannan ayyukan suna daga cikin amalul iman ayyukan imani ina fata an fahimci magana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya kaza ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah ran ta kiyama ya faɗa alheri ko yaso man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrum bayfahu wanda ya imani da Allah da ran ta kiyama ya girmama bakonsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqudu ala ma'idatin yudaru alaiha bil khamr wanda ya imani da Allah da ranar tahin kiyama kada ya ya zauna akan santa tebur akan danin tebur din da ake kai da komo da giya a kansa ina fata an gane to anan idan ka zo sai ka ce kaga kenan girma bako yana daga cikin imani faɗin alheri ba sharri yana daga cikin imani rike mutunci da zama inda mutunci zai tabbata yana daga cikin rassan imani to da wannan ne wani babban malami ya ɗauki alƙalaminsa mai albarka sai rubuta littafi sai ya sa masa sha'abul imani rassan imani ya dinga kawo duk ayar da ta magana akan cewa in kun kasance mumine ku yi kaza sai ce to kaga wannan marishin imani in kun kasance mumine ku yi kaza sai ce kaga wannan ma rashin imani sallah tana daga cikin imani imamul bukhari jama'a san da ya bude babu yace babu salatukum imanukum babun da ke magana akan sallar ku imaninku sallah kanta imani ne sai kawo ayat da take cikin suratul baqara da Allah yake cewa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim ta zo karkashin ayar da take cewa kannara ta kalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu yace me wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ta'amanu sai yace me a dai can karshen ayar cewa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai kasance mai tauye imaninku ai wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum Allah bai kasance mai tauya sallar ku ba saboda Allah ya kira sallah da imani to ga sunan duka ayoyin suna nan a cikin Qur'ani hadisan suna nan gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ga ma'anarsu saboda haka yana daga cikin imani waɗannan sab'un a bid'un wa sab'una shu'ba reshe 70 da wani abu duka ayyukan imani to shine annabi anan yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani da kake ganin sa rassan sa 70 da wani abu ne wa hadhihi riwayat muslim wannan riwayar muslim ne aw bid'un wa 60 shu'ba a wata riwaya kuma reshe 60 da wani abu sai manzon Allah ya ce fa afdaluha qawlu la ilaha illallah mafi kololuwar reshen imani shine mutum ya ce la ilaha illallah to ba wai kai ta faɗa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ba wannan ba ka ce la ilaha illallah tare da rike ma'anarta da aiki da ita domin wannan yana daga cikin rudin da wasu ka samu sai suka dauka a tare a masallaci ai da'ira ana la ilaha illallah la ilaha shine rashin imani wanda ya fi kowanne gaskiya ne furta kalmar shahada da zikiri da kalmar shahada daidai ne babu zikirin da ya kai shi ba alherin da ya kai shi amma ba iya faɗa da yin da'ira a shimfiɗa kyalle shi ake nufi ba a'a ka san ma'anarta ka yi aiki da ita ka yarda Allah ne kaɗai abin bauta ka kauce wa duk wani shirka da za ta rusa maka aƙida da tauhidi ka, ka, ka nisance ta wannan shine ma'anar la ilaha illallah amma ka gama la ilaha illallah da dogon carbinka ka haɗa zufa kana la ilaha illallah la ilaha illallah ka haɗa zufa gobe kuma a ji ka za ka faɗi ka kira sunan wa sunan shehi kuma ka ce la ilaha illallah ban gane ko kun fahimce ni ba yana da kyau mu dinga fahimtar waɗannan abubuwa nan ka gama la ilaha illallah can kuma ka tashi kana kiran gausu tsakani da Allah jama'a ana nema a hotar da mutane to in ka yadda la ilaha illallah ita ce mafi falalar zikiri me yasa da zaka fadi baka kira Allah ba me yasa komai ya tashi maka ba za ka kira sunan Allah ba sai ka kira gausu ban gane ko kun fahimta ba to wannan shine don haka ka san da wannan shine abin da ake magana a kansa an gane magana da kyau ko shine yake cewa a fa afdaluha qawlu la ilaha illallah mafi falalar wannan reshe daga cikin rassa guda saba'in da wani abu ko sittin da wani abu shine la ilaha illallah hiya a'la maratibul imani malar rasulan yace ita ce mafi kololuwar martaba da mataki na menene na imani an gane wa adnaha mafi kankanta kuma daga cikin waɗannan rassa na imani sai ce mai imatatul aza anil tariki shine ka samu abin da zai cutar da mutane daga kan hanya ka cire shi jama'a ku tsaya ku ji wallahi wannan gabar tana da matukar muhimmanci duk da cewa lokaci ya gure tana da matukar muhimmanci kasancewa duk abin da zai cutar da al'umma a gari kau da shi yana daga cikin rashin imani wallahi da haka gidajen baɗala kau da suna daga cikin alamar imani na fata an fahimta yan sara suka da yan kidnappers da kwatar waya da wanda suke dukan jama'a a layuka da masu shirya baɗala da masu ture-turen waƙoƙi da fina-finan banza a kwamfutoci da masu ɓata tarbiyyar jama'a da ɓata tarbiyyar ɗan mata duk wani abu wanda zai cutar da mutane a addininsu ko a rayuwarsu to kawar da shi daga cikin al'umma yana daga cikin reshen menene imani haka in gwamna ya samu dama ya yi wannan in kai shugaba ka samu dama in kai mai kuɗi in kai ɗan kasuwa duk abin da ka samu yanzu ina waɗanda za ka ga a kan layi jama'a sun ga guri ya yi kwatami da yawa sai suka sa aka kawo tifar ƙasa aka baza da duwatsu na rantse muku da Allah sun aikata ɗaya daga cikin rassan menene imani ina masu tona bohol daga cikin gidansu su jawo famfo ya fito ana ɗiba sun aikata ɗaya daga cikin menene reshen imani duk abin da ya zama zai cutar da al'umma a addini ko a mu'amalar zamantakewa idan ka cire shi daga cikin mutane ko ka kawo abin da zai musu amfani to ka yi amfani da ɗaya daga cikin rassan imani shine ma'anar wa imadatul aza'ani tariq jama'a wani mutum ne fa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi kututtire ne an sare bishiyar sai ya zama kututtiren ya saura akan hanya to hanyar da duhu sai ya zama mutane in suka taho suna tuntuɗe da wannan abin suna faduwa wannan mutum wata rana sai bar zuwa kasuwarsa ya ɗauko magirbi ya ɗauko tebur ya ɗauko komai na kayan aiki ya cire singilet ɗin shi ya bar gajeren wando ya zo dinga tono sanda ya kwakulo wannan kututturen tun daga ƙasa ina fata an fahimci magana ya kwakulo wannan abu na tun daga ƙasa ya tuje shi ya mayar da ramin ya binne annabi muhammadu ya ce na gan shi yana wadaƙa a cikin aljannar firdaus ya ta kallabi filin min gusuli shadar hata'aha kana tu'udin nas na ga wani mutum yana wadaƙa yana kaiwa da komowa a cikin jannatul firdausi in ji annabi muhammadu ya ce saboda wani kututtire da ya gani a kan titi jama'a suna cutuwa da shi ya tuge shi ya gyara gurin ya lebur ɗinsa kana da kuɗi kana da komai layin anguwarku duk wata amma ba za ka iya ciwo tifar ƙasa ka baza ba saboda baka san muhimmancin wannan aikin ba kana da hali da za ka yi lambatu a anguwarku wai kana jira sai inuwa gida gida zo ya muku jama'a haka ne ko ba haka ba sai gida gida ya zo ya mutu kai kwararo kwararo ma baka iya ba sai shi gida gida zai zo ya mutu mu ji tsoron Allah wallahi tallahi kana da duk wata dama da zaka iya taimakon kanka da addininka da al'ummarka ba za ka yi amfani da ita ba wallahi tallahi kowa ya je ya tsaya ya nazari ya ga ina yake wa addininsa hidima wallahi kaga kuɗi da kake ganin su ka je kai ta tarawa za ka gane kuskuren ka ranar da jinyar ajali ta kama ka za ka tara kuɗin za ka yi duk wata hidima za ka auri matan za ka gina gidajen za ka sai motocin na rantse da Allah kuma za ka mutu ka bar su idan kai mai tsananin ruwa ne ga ka a kwanta asibiti kana tunanin motocinka da gidajenka da filayenka wallahi kana gadon asibiti za ka mutu wasu za su gaji kuɗin kuma su je su yi wadaka da shi ina so kusan akwai waɗanda suke zaune kwance suna jinya wallahi tallahi kukan da suke ba wai kukan za su mutu ba bakin ciki da hasira da takaicin sun tara duniya za su bar wa wasu ne Allah ya tabbata mutuwa zai yi ga kuma ya tara duniya kuma bai yi aikin kawai da ita na lahira ba ta haka yanzu yana jin bakin ciki ya tara duniya zai mutu ya bari ba kai kai ga kanka ba akwai wanda tsantsar kishi na matansu wallahi yasa suke kukan za su mutu saboda ya san ya auro silindiyon ya ajiye ta a gida yanzu gashi zai mutu wani ne zai zo ya hau kanta ko ya hakuri da kalmar in ta yi nauyi ba yadda ya iya kuma wallahi haka zai mutu wallahi wani sai ya kwanta da ita ba kai kai wa kanka ba amma da ka gina lahirarka ka gina aljannarka wallahi za ka kwanta kana salamun alaikum tibutun faɗi kulwa a kadi ba ka da kes don ka yi duk abin da ya kamata ma ka tara ka tara ka tara kai ba kai wa kowa ba kai ba kai hidimar addini ba kai ba kai wa musulunci aiki ba ba dole Allah ya kunsa ma bakin ciki da takaici lokacin mutuwa ba Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ta zama makomar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu za mu dakata anan har ma na ƙara kusan minti biyar ko shida za mu dakata abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hada huwa ma indiyo billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh